ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولا علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يو da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala na jin yau biyar ga wata ko na rabi'ul awal shekara ta 1426 ta hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muke so za mu fara karanta littafin da alamatu sudan a sheikh abdullahi ibn fodi ya rubuta wanda ake kiransa masalihul insan almuta'alliqati bil abdan wal adyan bil adyan wal abdan wato littafin da shehu abdullahi shaƙiƙin shehu usmanu wanda shehu usmanu ya bawa shekara hudu kuma ya karatu a hannun mahaifansa da kakarsa da mahaifiyarsa sannan mahaifinsa da kuma sauran malamai mafi yawan malaman da shehu usmanu ya karatu a hannunsu shehu abdullahi ya yi da yawa ma karance-karancen da ake yi in shehu usmani yana yi shi kuma yakan saka littafin yana sauraro idan shehun ya sauke shi kenan shi ma ya sauke kenan to sun yi irin wannan to shine daga cikin rubuce-rubucensa masu muhimmanci shine rubuta wani littafi masalihu insan kaji an ce masalihu jami'i ne guda ɗaya shi ake kira maslahatu to masalahohi za a iya cewa kenan da hausa ta ɗan adam amma wayannan masalahohin almuta'allika bil adiyani wanda suka rataye da sha'anin addini wal abudani da kuma wanda suka rataye ga sha'anin gangar jiki abin da ya shafi addinin mutum da abin da ya shafi gangar jikinsa ya za a yi ya za a yi ta wani littafin masalahar wayannan yake magana a kai wacce ta shafi ɗan adam kuma a tsari na musulunci dukkan wata shari'a da Allah ya saukar tun daga manzo na farko mursali shine Nuhu alaihi salatu wassalam abinda Allah ya shar'anta masa wato akwai kariya ga abu guda biyar har zuwa hatimul anbiya wal mursalin alaihi salatu wassalam shar'o'in da suka zo da su akwai kariya ga abu guda biyar kariya ga addini kariya ga rai kariya ga dukiya kariya ga nasaba kariya ga hankali to duk wani abu a duniya da zai iya bayuwa zuwa kare waɗannan abubuwa guda biyar ya kuma inganta su shi ake kira maslaha don haka daga cikin masadir na al'imamu malik a wajen shari'a bayan ya amfani da alkur'ani da sunna da ijima'i da kiyasi a cikin abubuwan da ya kafa mazhabarsa akwai akwai abin da ake kiransa almasalihul mursala masalahohi masu zarcewa da suke ci gaba a kowane irin zamani aka samu abin da ya dace zai kara addini zai kara rai zai kara dukiya zai kara nasaba zai kara hankali wannan za a iya karɓarsa a mazaunin addini a yi amfani da shi don haka ashewa abdullahi ya rubuta wannan littafi wanda zai wa musulmi amfani wato akan abin da ya shafi addininsa da kuma gangar jikinsa to ya yi amfani da wannan kalma al'insan wato wata halitta wacce allah maɗaukakin sarki ya yi mai ban mamaki wacce take ɗauke da sirri na ubangiji subhanahu wa ta'ala wadda a duk abin da allah ya halitta ba abin da ya kai darajar ita wannan al'insan ɗin sannan shi al'insanu ɗin nan yana ɗauke da abubuwa a sarƙe na alheri da na sharri sannan Allah maɗaukin sarki ya gina shi ne ta abubuwa guda biyu ya gina shi akan gangar jiki sannan kuma ya saka masa ruhi gangar jiki dabba ce ci da sha da jin daɗi da hutawa da morewa shi yake bukata sannan kuma ruhi siffa ce ta mala'iku shi kuma tsarki da imani da gaskiya da bin Allah shi yake bukata to Allah sai haɗa wa mutum waɗannan tagwayen abubuwa guda biyu aka ce ita tafi da su to na haka duk inda addini zai magana to biyun zai magana zai magana akan abin da ya shafi ruhi zai magana akan abin da ya shafi gangar jiki shi yasa nan shi ma yace al muta'alliqa bil adyani abin da suka shafi ruhin dan adam sannan wal abdani da kuma abin da suka shafi gangar jiki sai an hada su sannan mutum zai tashi ya zama mutum din kuma sai an musu saiti daya bai rinjaye daya ba sannan mutum zai samu tsira idan ya rinjayar da bukatun ruhi akan na jiki to sai ya zama ya wuce gona da iri in ya rinjayar da bukatun jiki akan na ruhi to sai ya zama ya wuce gona da iri sai an hada su in aka ɗauki gangar jiki shi kadai aka ce za a ce masa hidima halaka kurin za a yi in aka ɗauki wato ruhi aka ce shi kadai za a kula da shi a bar jiki to sai kuma a sauka daga hanyar da annaba alaihi salatu wassalam suka zo da ita don haka ya rubuta wani littafi yanda zai taimaka mana mu samu mu daidaita waɗannan abubuwa wato guda biyu ruhinmu da kuma ganga jikinmu bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sabihi wa sallama taslima yace sallallahu ala sayyidina muhammadin Allah ya daɗin tsira a bisa shugaban ma'anar muhammadu wa alihi da alayensa wa sabihi da sahabbansa wa sallama tasliman ya amince su amince amin alhamdulillahi lazibta da al'insani fi asani taqawimin wa allamahu al-bayana ahsana ta'limin wassalatu wassalamu wassalatu wassalamu ala muhammadin rasulihi wa ba'usi bil khairil amimi wad dinil qawimi wa ala alihi wa sahbihi ashabil khuluqil karimi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء بالرب الرحيم أما بعد فهذا كتاب مصالح الإنسان المتعلقة بالأديان والأبدان نافع إن شاء الله لمن وعى ما فيه وعمل به اللهم أصلح لي ولجميع المسلمين النية في الانتفاع به واجعله مقبولا عندك بجاه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم الذي جعلته أعظم الوسائل بيننا وبينك وبك أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باب في مراعاة مصالح الإنسان في ابتداء أمره ووسطه وآخره وفيه فصول الحمد لله الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان الشيخ عبد الله ابن هودي أبو دون littafi da cewa dukan yabo ya tabbata ga Allah allazi ibtada al-insana wanda ya fari mutum ba a wurin wani ya gani ba bai dau samfur wurin kowa ba shine ikirkiri kayansa da kansa shi ake kira albari'u wurin shi ya kirkiri kayansa da kansa kuma da ya faru mutum din sai ce fi a hasani takawimin a bisa kyawun diri Allah ya gina dan ada ya yi masa baiwa sabanin ta sauran halittu wanda ya daga alkadarinsa bai wannan da ya masa ya raba ta gida uku a dunkule ta farko shine kirar jikin shine a hasani ta ƙauyen ya yi masa zubin da bai wa kowace irin halitta ba ya raba shi gida uku kashi ɗaya shine a sama daga wuya abin da ya kai ƙarshen kansa wannan kashi ɗaya ne na ɗan adam sannan daga kuma kafaɗinsa zuwa mazaunansa nan kuma shine kashi na biyu sannan daga cinyoyinsa zuwa tafin kafa shine kashi na uku kowanne ya zuba masa sirri kan ya tsara shi ya yi shi a wale ba irin yadda iwa jaki kai ba ba irin yadda yawa saniya ko sauran dabbobi suna su zo mummuyi su amma na dan adam iya shi a mulmule sannan ya zo ya masa fuska ya saka ta daga gaba sannan fuskar yi mata ado ya sa idan duna ya tsaga sa inda suka dace kuma ya ɗora su sannan ya ɗora masa hanci a inda ya dace ya yi masa gora ta hanci ya yi tukunyar hanci sannan ya masa kofofi guda biyu sannan tsakanin kofofin guda biyu ya fito da wata ya sa wata halitta mai kwari wanda wani abu ya taho zai tafi sannan kuma ya tsaga masa baki irin yadda ya dace a tsaga masa sannan ya ɗauko harshe ya saka a tsakiya ya kuma kawo haƙora ya saka su daidaita su sannan kuma da yake kashi ne kashi yana buƙatar rufi kullum sai kawo dumbarin baki ko kuma labba na sama da na ƙasa sai ya rufe su da shi yadda ba zai bushe ba kamar yadda ya rufe sauran ƙasusuwa amma ina ana buƙatar samu zauninsa na kashi saboda tauna da yanka wani abu amma aka bar su a buɗe za su rasa maslaha don haka sai sa leɓe na sama da ƙasa ya rufe su sannan ya zo liƙa masa kunne a inda ya dace ya liƙa masa sannan ya zo iwuya ya ɗora masa abin da ya ɗora ya yi shi gado-gado yadda zai iya ɗaga kansa sama zai iya sunkuyarwa zai iya waiwayawa dama kuma zai iya waiwayawa hagu sannan ya zo ya ɗora ma ya sa kututturansa shine ake kiransa al'amudul fiƙari ya tsora shi a kan wani al'amudul fiƙari ɗin ya ɗauko munduwar wuya ya saka ta ita ce wannan ya ɗauko ɗaya ta dama ɗaya ta hagu ya saka sannan ya sa masa allon kafaɗa sannan kuma izo ya saka wani abu kamar keji shine kirji ya sa shi a lallankwashe a lallankwashe a lallankwashe ya zira wannan jikin wannan ya zira wannan jikin wannan ya haɗa kirjin da kuma haƙarƙari ya kuma mai da shi ya haɗa shi ya sassoka a jikin baya sannan bayan shi kuma ya huda tsakiyarsa ya zuro laka a ciki sannan irfe ta isa kawai yan su irin awa masu ƙayoyi ƙayoyi ƙayoyi ƙayoyi ya yi shiga dogodo guda ya yi shiga dogodo amma ya mai da kashin bayan ya zama sindindin guda ɗaya sannan bayan ya masa wannan ya tsara shi inda zai wuya karyewa a irin zubin da ya masa to sai kuma ya ɗauki wani ƙashi da ake kansa larabci os-osu os-osu kusan da hausa shine kunguru sai ya ɗora wannan ɗin a kai sai kuma ya ɗauko ƙasusuwan da za su ɗauki cinyoyi sai ya haɗa shi da wannan sai kuma ya cinyoyin sai kuma ya zo yi gwiwa ya tsara ta inda za a iya lankwasawa ɗan adam zai iya tankwashe kafarsa ta baya amma ba zai iya tankwaso ta ta gaba ba kowa haka yake ba zai iya tankwaso ta ta gaba ba ya kuma ya zo ya masa sangalalin kafa shi ma ya fitar da kasusuwan a ciki ya kuma zo yi masa tafin kafar kanta ya fitar da idan kafa ya fitar da dai komai daki daki daki daki sannan ya zo yi masa a ɗarafu shi ne ya masa dantse ya masa sangalalin hannu ya wuyar hannu ya kuma zo yi masa tafin hannu sannan ya zo isa wa tafin hannun yan yatsu guda biyar guda hudu masu gaba uku uku guda ɗaya mai gaba biyu da duk halitta za ta taru a kanta ya nemi ta gyara idan ta canja ɗaya daga ciki masalahar da yake da ita ta ɓaci kenan sannan bayan da ya masa wannan sai ya zo irfe ya tsara masa ƙashi daban daban daban daban daban daban a jikinsa har ɗari biyu da ashirin da takwas sannan izo ililliɓe ƙashin da nama kowane nama akwai irin aikin da ike da shi ya sa masa nama guda ɗari biyar da ashirin da tara akwai wanda shine yake taimaka mutum ya murmushi ko ya dariya ko ya ɗaura fuska a fuska kurin isa su duk halitta da Allah ya ba wanda ya sa mata wannan adlatin banda mutum da ita ne ake iya gane abin da yake cikin zuciyarsa na daɗi ne ko ba na daɗi ba ne sannan ya sa masa waɗansu halittu a jikinsa wanda in yana bacci jigabarsa da yake kwance da ita wannan tsagin ba zai gaji har isa ga in ya tashi dinga ciwo ba yana baccin bai farka ba sai su juya shi in ya gaji da nan kuma sai su sake juya shi sai dai mutum ya tashi ji shi lafiya to ran da ubangiji ya hana su su yi aikin nan sai mutum ya tashi wuyansa ko wani hakarkarin sai da ta ciwo bai san dalili ba sun ga ta ta na daɗe na kwanta a guri ɗaya ban juya ba ba shi ke ga ba halittun aka yi dan kawai wannan idan mutum yana so zai wani abu na tsalle akwai halittun da su aka shirya kamar sufuran za su harba shi i sama idan dira zai wani guri akwai da za su harba shi kuma su ja shi i ƙasa din haka ubangiji subhanahu ta'ala ya tsara mutum idan ya zo zai iya miƙewa a tsaye kyam kamar yadda itatuwa suke a tsaye in ya ga dama kuma sai ya ruku'u in ya ga dama sai ya durƙusa in ya ga dama sai ya zauna zaman kuma in ya ga dama sai ya zaman dirshan ko ya zaman tahiya ko ya zaman harɗe ko ya zaman raƙuma to in ya ga dama kuma zo kwanciya sai i rigingine ko i da ciki ko ya kwanciyar magirbi tsaginsa na dama ko na hagu duk wanda iya wanda ya tashi ba inda yake masa ciwo to shine a hasani ta min haka Allah maɗaukin sarki ya zuba ɗan adam sannan ya masa hannun dama ya masa na hagu na dama saboda yin abubuwa masu alheri na hagu kuma da abin da ya shafi ƙazanta da gyare-gyare sai aka yi shi saboda shi sannan ya masa gaba ya masa baya don ya gane wa'yansu abubuwa tare da shi ko masalasa ta tabbata ubangiji maɗaukakin sarki ya masa ƙawahuwa saboda tafiya saboda haye-hayen ababen hawa duk ya tsara masa wa'yannan ya zama da hannu zai yi wa'yansu wa'yansu abin kuma da kafa zai yi sannan ya zo kan nasa ma kansa ya sa masa wata mara mara mara wajen guda goma sha tara in ka dubi kan inda buɗe shi za a buɗe a yi tashirihin za a ga can mara can mara can mara can mara da an sassaka ya zo kuma ya sa masa muƙamuƙi shi ma yi masa tsari wato shi kansa wato haƙorin su ma iri iri iri iri iri ne kowane da irin maslaharsa sannan kuma yi wata hikima ya bambanta ɗan adam da sauran komai idan ka zo duk wani dutsen niƙa na duniya ko na bature ko na gargajiya in an zo to na sama shine yake aiki ba na ƙasa ba in ka aje babban dutsen niƙa sai ka ɗauko ɗan ka ɗora sai ka dinga gurzawa in barza za ka yi in niƙa za ka yi sai ka yi in ka ɗauko injin niƙan bature ka saka wannan dutsen shine a sama ainihin gundarin abin shi kuma yana daga jikin uwar abin to na saman shine ke juya a jikin wancan sai iya amma shi da ya tashi nasa to sai zama na shi na ƙasan shine yake motsawa na saman baya kuma lokacin da mutum zai tauna to da na ƙasan ake yi amma haɓa sama sai dai a kai mata tauna don isaɓawa da sauran duk abin da aka sani haka ubangiji subhanahu wata'ala ya tsara ɗan adam to shine yace ya halicci mutum fi a hasani ta ƙaurimin wannan irin zubin da yi masa yi shi kyakkyawa ya zo ya lullube nama da kuma fata kafin fatar sai da ya saka kitse ya rufe nama sannan ya ɗauko fata ya saka wadda ake kenta muwallida ta can ciki sannan ya ɗauko fata wadda ake iya gani a fili ita kuma ininka ta ninki biyar ya saka masa muwallida ya saka masa shaffafa ya saka masa ƙaraniya ya saka masa kuzahiya ya saka masa hubaibiya ya saka masa shaukiya fatar haka take hawa hawa in mutum ya kurje zai dinga ganin wani kwarsashi karsashi haka wani kwarkwashi ina fita to fata ce wata kan wata wata kan wata kowace akwai maslaharta ya zuba masa air condition a jikinsa wanda yake ya kai miliyan biyar zuwa miliyan goma wanda duk abin da yake ana zafi sai sanyi ya koma ciki in ana sanyi sai zafin ya koma ciki idan ya aiki na wahala shi kenan sai a sai ka ga yana gumi da abin da zai sa shi yi gobara ta ciki sai Allah ya sa iya condition din ta mai da sanyin ciki sai ta feso zafin waje shine sai wannan gumin da wata guba da take jikinsa da komai shi kenan sai ka ga ya fita shi sa da mutum zai ɗanɗani gumi sai dinga jin sa da gishiri gishiri ne sauran wa'ansu abubuwa Allah yake fitar da su sannan ya zo ya sa masa zuciya wacce take aiki yi mata wani irin saiti yadda za ta iya tafiya yana zaune lafiya a kwanciyar hankali in hankalinsa ya tashi ko tashi yin wani aiki sai ya mata zurin da za ta canja aiki ta bashi yadda yake bukata to shine nan a shef yake cewa allah halarci mutum fiye a sani ta kawime to bayan yi masa wani ita ce baiwa ta ɗaya to sai kuma yi masa ta biyu ita ce hankali wanda yake kissan al'amura da su yake daidaita su yake hangen alheri yake hangen sharri da shi yake tantance al'amura ya gane mai alheri ya gane mai sharri sannan in zai abu yakan duba ya ga me karshen sa karshen zai yi kyau ko ba zai kyau ba da shi yake tadbiri i tsare tsare wanda ƴaƴansa da jikokinsa in suka zo za su dora akai kuma su ci riba to Allah ya ba mutum wannan to sannan abu na uku sai kuma ya saukan masa da shari'a wacce za ta tsara masa yadda zai tafi da rayuwarsa ya bambanta da sauran halittu ga baki ɗaya da suke duniya sai ce wa allamahul bayan sai kuma ya sanar da shi bayani a hassana ta'alimin mafi kyawun koyarwa to shi ma nan Allah subhanahu wa ta'ala a farkon suratul rahman yana ce ar-rahmanu allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahul bayan to shi wannan bayani an ce wato akwai albayanu zihini akwai albayanu lafazi akwai albayanu rasami guda uku Allah ya sanar da mutum albayanu zihini shine Allah ya sa mutum kwakwalwa duk wani abu da mutum zai yi da wani bayanai sai kwakwalwa ta rike tukunna idan ta rike ta fahimta ta gane to sannan kuma ta fito da shi harshe shi kuma ya yi shi a faɗi abin duk da kake so wani i gane abin da yake cikin zuciyarka da abin da yake cikin tunaninka sai bayan kwakwalwa ta gama jera shi tar sannan kuma harshe ya fito da shi a gani wanda harshe yake faɗa shi yake kira albayanin lafazi kaga mutum yana lafazi ya magana kaga kankamura mutumin da baya bambarwa farar danko sai ya ɗebe kuɗinsa ga baki ɗaya ya rabar sai ka tarar da matsoraci wanda ba da ya ji tat sai ya gudu da harshen aka yi bayani sai je tunkari inda mutuwa take in aka in aka yi wata maganar da harshe duk mutanen da ke gurin ƙarshen ta kowane ya kama kuka wata wani lafazin in aka yi duk wanda yake gurin watakila sai ya kwanta dan dariya wani abin aka faɗa duk wanda da ya kare akan wani abu sai je ya samu ƙwarin gwiwa sai tunkari ko menene wani lokacin aka faɗa duk abin da mutum ya sa a ransa kuma sai kwanta damara to shine albayanin lafazi Allah ne ibada wannan ya samarwa da ɗan adam halittun da za su yi wannan su ne gaɓoɓi da ɗan adam yake furta magana akwai makogoro akwai cikin baki akwai irin sigan wato tattausa da tattaura akwai tsinin harshe akwai saman haƙori akwai dumbarin baki wanda masu ilimin harasa suka sani ubangiji subhanahu ta'ala shi isamarwa da ɗan adam wannan to ilmantar da shi duk wanda ka yana lafazi yana faɗa kalmomi ba wanda zai ce mahaifiyarsa ce ta koya masa waɗannan ko wani nasa kawai Allah ne ya ilmantar da shi dai ya taso kurin yana furta abubuwansa da kuma harashin da ya taso a cikinsa kawai amma yadda zai taba wancan guri da wancan guri furta kalma daya wannan haka yake fitowa in kaga an koya masa to sai in ana so ya fitar da abun bisa hakikaninsa ta wata hanya kamar irin tajwidi da ilmul aswat ake son kowane lafazi ya bashi haƙƙinsa to sannan a dinga koya masa guri kaza ga yanda zaka ce shi ka shigo da shi ta kaza a takura nan da sai kuma ya ci gaba da tafiya akan wannan to wannan shi ake kira albayanul lafazi to sai albayanul rasmi shine bayani na rubutu shi ma yana cikin bayanin da Allah ya ilmantar da mutum shi yasa ce ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam to qalam din nan bayanin shi ma bayani ne Allah ya ilmantar da dan adam shi wanda mutum wato in ya tsai da ransa zai ga ba karamar hikima bace da sirri a cikin rubutu yanzu in ka zo ka ce ka ko ka ce fa ko ka ce ma duk da harshe ka faɗa kuma kunne ne yake ji amma sai ubangiji ya ɗauki wa'annan da hikimarsa sai mai da su ta inda alƙalami zai iya rubuta fa a ganta a fili ba a kunna ba kuma ido shi kuma zai iya lafazinta ba tare da harshe ba yanda harshe yake lafazta fa haka ido zai lafasta fa in ya ganta a rubuce yanda za a gaya maka maganganu a ce maka ibrahim ya zo jiya ya bar sallahu a gaya maka kaza da kaza ka ji da kunne haka alƙalami zai rubuta yadda ka fahimta da kunnen haka za ka fahimta da ido wata hikima ce ga burdaciya ubangiji saka a cikin rubutu sannan duk abin da za ka rubuta din na wayannan harafan gabaki daya kamar yadda masu furintin suke yi ne idan za su yi furintin kasan akwai harafai da ake yin su da darma guda guda guda su fa su kasa a kowanne su guntu guntu guntu guntu akwai sunan da suke basu sai an tsara su an jira su sannan ake yin wannan abu to haka Allah iya kowa duk abin da zaka rubuta kwakwalwa ita ce a ciki Allah yake jira kamar irin wannan idan zaka rubuta larabci kwakwalwa sai ta jera rubutun kaf a ciki in ta jera a ciki ga baki daya to sannan yadir kudura kuma sai ta matso shi kamar makilin abin da yake cikin kwakwalwar ko bakin boko ne turanci ce ko hausa ko ajami ko larabci ko cananci ko indiyanci kaf sai da ya gama sa maka bayanin sa kwakwalwa to duk lokacin da kake so za ka yi sai ta fito da shi kamar kwamfuta sai yadda kudura sai ta dinga matso shi ta hannunka amma ko ba za ka je ba za ka gani ba daga hannunka kuma in ka rike da yan yatsunka shi kuma ya dora shi jikin alƙalaminka ko wanda kake dosanwa ko kuma biro irin wanda yake da abin a ciki kawai sai a dinga ganin abin da yake cikin kwakwalwar taka yana fitowa raɗa raɗa raɗa raɗa raɗa raɗa akan takarda ko akan allo to shine allama bayan allama bayan kenan Allah ya ilmantar da shi wannan abin da Allah ya yi wa ɗan adam na wannan bayanin na rubutu da shi ne komai ita bata da shi ne mutanen da suke raye suke sanin abin da waɗanda suka wuce suka yi ba dan da wannan bada ba za mu san su adamu ba alaihi ba za mu san duk annaban da suka wuce da sauran al'umman da suka wuce ba da abin da annaba alaihi salatu wasalam ya zo da shi gabaki ɗaya da yanzu ya bata ba za mu san tarihinsa ba alaihi salam ba za mu san alkur'ani ba sai dai kawai jita-jita domin duk abin da baya rubuce bata ike sai dai a shiga kama kame so da ka ubangiji ya aje wannan don ya kare wa mutane komai ya tabbatar da addini ya tsaya har zuwa tashin alkiyama wa'yansu ajiye-ajiye na mutane da tarihi da al'adu da kyawawan tunani da bincike sai ya tabbata ta hanyar wannan bayanin da Allah ya rasami a ajiye 'yan bashi su tarar da kayayyaki dami-dami su ci gaba da yi to shine Allah mahul bayani kenan Allah yi wa ɗan adam wannan baiwar a sana ta'alimin cewa salatu wassalamu ala muhammadin rasulihi mab'us bil khair al amin ida da aminci su tabbata ga shugaban ma'ana muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine rasulihi mab'us an manzansa wanda aka aiko shi bil khair al amimi da alheri magami alherin da annabi alaihi salatu wassalam ya zo ba shi da gefe ya haɗe komai da dan adam yake da bukata har ma da abin da ya fi bukatar dan adam din waddinil qawimi kuma ya zo da addini wanda yake makatarci mai kakken addini wato addinin dodar shine alqawimi addinin dodar wanda yake a miƙetar babu wata kwana ko wata wata shagidewa ko wani abu dai makamancin haka a dodar ike to shine annabin da ya zo da wannan wa ala alihi ya daɗin tsira da aminci a bisa halayensa wa sahabihi da kuma sahabbansa a sahabil hulkil karim ma'abota kyawawan ɗabi'u manya-manya wa man tabi'ahum bi ihsani da kuma duk wanda suka yi biyayya gare su suka bi sawunsu akan ayyukan da suka yi nagari su ma suka ɗora to Allah su ma yi wannan tsira da aminci a gare su babu babu yankewa ila yawmil liqa'i har zuwa ranar gamuwa bir rabbir rahimi da ubangiji wanda yake mai jin kai wato mai jin kan mutanen kirki shi ta kalmar ta rahimu tana nufin ubangiji rahamarsa keɓantacciya ce wacce ta shafi muminai kawai amma arrahamanu ita ce magamiya da musulmi da kafuri duk ubangiji ba shi ike in dai rahamaniya ce sai ya kudin goro iba masoyi iba muki har ma wani lokacin wanda yake kin ya fi wato ya fi an giza masa a wannan rayuwar ta duniya amma daga ran da aka fita daga duniya to da wannan kalmar ta rahimu ita ce kuma zai ji kan mumini amma wanda da yake kafiri ba ruwansa da shi shi sa alkur'ani yana mana a lahira da wannan zai wa mumini sai ka cewa kana bil muminina rahima saboda ka shi mijin kan mumine ne kuran a lahira amma a duniya kowa da kowa yake hadawa ibawa amma rahim ta mumine ce kawai amma ba'adu ce bayan haka ba'adu maza shine ba'adul basmalati walhamdalati wa salati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam shine amma ba'adu bayan yayi bismillah bayan alhamdulillah bayan ya ce wassalatu wassalamu shine ma'anar ba'adu din sai ce fa haza kitabu masalihil insan wannan littafi ne da ake kiransa masalihul insani masalahohin dan adam almuta'alliqati bil adyan wal abdan wanda suka rataye a cikin sha'anin addini da kuma sha'anin gangar jiki nafi'un insha Allah littafin nan mai amfani ne in Allah ya so liman wa'a ma fihi ga wanda ya kiyaye abin da yake cikin sa ya fahimta ya kiyaye bayan ya fahimta ya kiyaye sannan wa'amila bihi ya kuma aiki da abin da yake ciki ba ya zama dan bakora ba ya karanta ya fahimta ko bai aiki da shi ba to wannan littafin ba zai amfani ba sai mutum ya fahimta sannan kuma ya aiki da shi sai ce Allahumma aslihi li Allah ka gyara min wali jami'il muslimin niyata da kuma dukkanin musulmi Allah ka kyautata mana niyyar mu fil intifa'i bihi wajen yin amfani da wannan littafi ko wannan mu da ni da na rubuta littafin da kuma sauran musulmi na duniya alamanar unka fi kyautata mana niyya wajen amfani da shi waje alhu maqbulan Allah na roƙe ka ka sanya wani littafi zama karɓaɓɓe indaka a gurinka ba ko kowa bai karɓa ban Allah ya karɓa shi kenan dole kowa ma kuma ya karɓa domin idza niltu minkal wudda wal kullu hayyunun wa kullu lazi fawqa turabi turabu na sami yaddar ka komai ya zama mai sauki domin duk abin da yake doron ƙasa shi ma ƙasan ne muna roƙonka karɓo wani littafi a gurin ka bijahi muhammadin nabiyika da alfarma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabinka sallallahu alaihi wasallama bai tsira da amincin Allah allazi ja'altahu azamal wasa'ili wanda ka sanya shi ne mafi girman tsani duk wani tsani bainana wa bainaka wanda yake tsakaninmu da kai to ba wanda ya kai shi shine babu lahi ayyun ri'in atahu min gairi kala ya dukhulu kai ne kofar Allah duk wanda bai je wa Allah ta wannan ba zai shiga ba kowaye shi kuma ko me zai yi shine iya mutu shine mukura shine azamul wasa'il inda lahi bainana wa bainan lahi duk wanda bai shiga da shi ba shi ke nan ba a ruwan Allah babu shi duk wanda yake son ya samu wani abu gurin Allah subhanahu ta'ala dole sai ya bi ta hanyarsa sai ya rataye da shi sai ya kamun kafa da shi sai ya bi shi sannan ubangiji subhanahu wataala zai karɓi mutum sai ce wa bika asta'inu da ikonka da falalaka nake neman taimako wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu wata dabara ta mai dabara babu wani karfi na mai karfi akan bin Allah ko barin sabansa ko cimma wani guri illa billahi sai da taimakon ubangiji al'aliyi maɗaukaki al'azimi mai girma babu fi mura'ati masalihi da insan shi ya sanya shi akwai babi a wajen kiyaye masalahohin ɗan adam fifti da'i amrihi a wajen farkon al'amarinsa wa wasadihi da tsakiyarsa wa akirihi da ƙarshensa to haka ya tsara littafin a fifti da'i amril insan wa wasadihi wa akirihi abin da yake nufi ibtida'i amrul insani shine tun daga auren mahaifiyarsa a zaba masa mahaifiya ta gari wanda shine farkon al'amarin mutum na biyu wajen tarewar mahaifiya in ta zo gidan miji ya za a yi da ita sannan na uku wajen biyan bukatar zaman aure ya za a yi tukun shine farkon dan adam wajen da za a tsora tushensa foundationsa ya zama akan shari'a to akan wannan shine ibtidai amrul insan kenan ana tafi ana tafi kuma har a zo tsakiya wayannan duk yawa mutum za a yi daki daki har ya isa aure to daga nan shi kuma abin da zai yi na neman auren kansa da yadda zai nemi abincinsa da zai kaza yadda zai kaza shine wasduhu asiruhu kuma lokacin da cutar ajali ta kama shi yaya za a yi masa a wajen jiyarsa me za a kula da shi ya za a kula ya za a yi ya za a yi har zuwa nan sannan kuma da lokacin da rai ya halinsa rai ya fita to kuma ya za a yi wa mutum yadda za a zo maganar wanka likafa ne hakan kabari sa mutum a cikin kabari to duk zai gaya wa mana yadda ya kamata dan adam yi kada ka bari sai an zo an maka duk za mu ga wannan kar ka bari sai an maka kai za ka yi wa kanka da kanka wajen haihuwa tsara maka za a yi shara ta ce ga yadda za a yi maka amma ka shiga tsakiya ka karba ka aje mahaifa gefe ɗaya sun gama maka nasu Allah saka musu da alheri to kai kuma kai ta ɗorawa haka neman abincin ka tarbiyyar naka ƴaƴan ya zaka ya zaka yi duk to sai kuma ka lura da ƙarshen ka domin komai nisan jifa ƙasa za shi to da ka kai ne za ka zaɓa wa kanka wane ne in ka mutu zai maka wanka sannan kai za ka zaɓa wa kanka wane ne zai maka sallah sannan kai za ka zaɓa wa kanka wane ne zai haƙa maka kabari sannan kai za ka zaɓa wa kanka wane ne zai saka ka a kabari so daga lokacin da aka zara rai wato komai na mutum ya tsaya kuma ba shi da komai da zai iya samu nuna aiki ya karu a lokacin nan ƙofofinsa na ayyuka su rufe gaba ɗaya kuma ba abin da yake bukata sai jin ƙairan nan to don haka ake son mutum da kansa ya nemi waye yake jin yana da alfarma a gurin ubangiji wanda in ya ɗebi ruwa ya zuba a jikinsa wannan jikin ba zai ci wuta ba wannan jikin ba zai game da matsala ba wane ne zai zo gaban sa ya tsaya yi wa Allah magiya ya ce Allah na roƙe ka iwa wani kaza iwa wani kaza Allah ce wani na karba wane ne idan ya zo ya ɗaga shi isa ka shi a kabari wannan kabarin ya bar shari wane ne in aka zo binne shi ya sa hannunsa ya ɗauki ƙasa ƙwaya ɗaya tak ya ɗora a wannan kabarin kabarin ya bar shari dole sai ka san irin waɗannan mutanen to shine akhiri hidin da shehu yake faɗa shi sa ce littafin yana da amfani ga wanda ya gane shi kuma ya aiki da abin da yake cikinsa Allah ya saka masa da alheri wa fihi fusul a cikin littafin akwai fasalai fasalai alfasalul awwalu fasali na farko a cikin wannan littafi na masalihul insan almuta'allika bil adiyani wal abdan sheikh abdullahi ibn fodi yana cewa shi wannan fasalin an sa shi ne fi mura'ati haƙi wajen kulawa da kiyayewa da haƙƙin ɗa hina fi ibati ummihi yayin neman auren mahaifiyarsa in ka ce hudu ba ha in kai masa rufu'a to irin jawabai da ake kama akan mimbari da guraren tarurruka shine huduba in kuma ka sawa haɗin kasra ka ce hidiba to shine neman aure hidibatu neman aure hudubatu kuma jawabi to shi sa ce hina hidibatu ummihi yayin neman auren mahaifiyarsa fayan bagi li kulli man arada tazawuja ya kamata ga duk wanda yi nufin yin aure an takuna niyyatuhu niyyarsa ta zama imtisalar sunnati wato koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi zalika a cikin yin wannan auren li qaulihi alaihi salamu domin faɗarsa mai tsira da aminci yace ya ma'asharar shabab ya ko jama'ar matasa manista da amin kumul ba'ata wanda duk a cikin ku ya samu iko ba a yana da abin yin aure fal ya tazawwaj to lallai ya aure alhadis sai har izuwa ƙarshen hadisin mutum ya aiki da wannan sai ce kuma wayan wibi zalika zai yi niyya da wannan auren da zai yi niyyar mai gaddal basri wato kau da ganinsa gabaran haramu saboda yace shi mali kaulihi alaihi salam domin faɗan manzala mai tsida da amincin Allah ya ce fal ya tazawwaj ya aure sai ce fa innahu agaddu lil basari aure shine wanda yake kau da ganin mutum ga bisa aikata haramun wa a hasanin farji kuma shine mafi kariya ga al'auran mutum idan ya ga wata mace ta ba shi sha'awa duk abin da wannan mace take da shi ta sama ta mace da shi sai je biya bukatarsa na haka ba zai je afka cikin haramun ba to wace wannan ita ce niyyarsa kawai ta yin aure wato gaddul basari wa hasanul farji kawai ko ihsanul farji wannan ake su duk wanda zai aure ya zama wannan ita ce manufa aurensa namiji wannan ce manufa ita ma wannan ce manufarta to in aka yaka shine za a dinga haduwa bisa daidai za a haɗu akan kyakkyawan niyya shi mijin yana kan kyakkyawan niyya ita ma mace tana kyakkyawan niyya amma idan miji zai aure dan ya samu wata wani matsayi ko ya samu kuɗi daga gurin surukansa mu iyayen mahaifiyarta ma iyayen matar ta ko mahaifan matar ta sa to wani niyyar ta ba mai kyau ba ce ko kuma ita matar tana son ta yi aure domin ta samu abin duniya a gurin wannan mijin wai ta zo ta huta da ita da iyayenta to wannan shi ma ya zama ba kyakkyawan niyya ba ce a ƙarshe a samu matsaloli a cikin wannan don haka duk wanda zai aure ko mace ko namiji zai yi ne da niyyar kau da gani gabaran haramci zai yi niyyar kare al'aurarsa gabaran aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta domin babu wani abu da shaidan yake harbi da shi ya kafa abin da yake so sama da gwagwarci a cikin al-musnad na imam ahmad ibn hanbal ya kawo wani hadisi na wani sahabi da ake kinsa ukafu dan bishiru ukafu ya shigo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama sai annabi alaihi salam ya kada baki ya ce da shi ukafu kana da aure sai ce masa ba ni da aure sai ce kana da kuma yana kana da baiwa ku yanga wacce kamar da ta sadaka shi ya ce a'a sai ce kuma kana da ikon yin haka ya ce i sai ce to ashe kai aminin shedan ne sai da kirista ne kai mushan to da fada za ka zama ina tabbatar maka mu sunna mu a musulunci yin aure shedan kibiyarsa wadda ba ta kuskure yace shine gogorci shine gogorci don haka shine amin shine yake kauda wannan shi yasa za ka ga dukkan mutanen kirki suke jin tsoron mutuwa ba aure annabi ibrahim alayhi salatu wassalam lokacin da saratu ta rasu hajir ta rasu ya zama ba shi da mata shekararsa ɗari da saba'in amma sai da ya sake yin aure sai na jin kunyar ko bali kiyama ya tashe shi a sahun marasa aure lokacin da na na faɗi mara jallahu anhu ta rasu yan kwanaki ne bai fi bakwai ba sai na ali ya sake aure haka ce masa matsayin fadima ke aure sai ce ai saboda gudun kada na mutu a wannan tsakanin allah ya tashe ni a tutar marasa aure haka kuma i da shi mu'azu dan jabal radiyallahu anhu annoba ta sauka duk mutansa suka ke shi ma kuma annobar ta same shi ta yake ai maza a je a nemo min aure na daura aure kada annoban nan ta karba ta ci ta ci karfi na raina ifita ba ni da aure in tashi gobe da kiyama na ji kunyar Allah to wannan ya shi ne manufar musulunci da yin aure dan haka duk mutumin kirki yake ta fafutuka akan wannan kau da gani gabaran haramun da kuma kare al'aura bisa aikata abin da Allah madaukin sarki ya hana to sai shehu ya ce ani an nikaha yana nufin aure shine yake kare ganin mutum ga bisa afkawa haramun shine yake kare al'aurarsa bisa afkawa shi ma haramun din sai ya sake cewa wayan wai ta'affufa bihi kuma zai yi niyyar kamewa da yin wannan auren in ya yi shi sai zama kamamme wannan auren ya ishe shi ba shi ba kowa kuma wayan wai bizalika kuma dai bugu da ƙari zai yi niyya da yin wannan auren an yanalal gufrana ya samu gafarar ubangiji subhanahu wataala haka zai yi niyya zai samu gafara ta ubangiji subhanahu wataala bi sababihi saboda sababin yin auren sai ce li'annal walada domin shi ɗa samaratun nikahi shine ƴaƴan wato ƴaƴan itacen aure kamar da zaka dasa bishiya ta yi ƴaƴa burin ka ya cika in ka dasa bishiyar mangoro so kake ta fantsara ƴaƴa kai ta ɗiba kwando kwando kana sayarwa idan ka dasa goba so kake ta ƴaƴa kai ta ɗiba kwando kwando idan shuka kai mubun kusa ƙasa ne kamar su rogo kamar su dankali kamar su risga kamar su dan su makani so kake wannan abun ya kwantsara yaya a ƙasa ka ɗiba to haka shi ma aure duk wanda yi shi abin da ake so ya samu ya haihu ya samu ya haihu sai ce wala yakun hammuhu naila shahwati faqat kada burinsa ya zama na yin aure shine samun biyan bukatar sha'awa kadai to ba a san haka to duk lokacin da musulmi suka zama biyan bukatar sha'awa ce kawai ta suke aure to sun gurgunta auren in namiji ne wannan ya gurgunta aurensa in mace ce ta wannan ita ma ta gurgunta aurenta kamar yadda yanzu yahuda suka dora mu don masu yin aure kowa so yake biya bukatar sha'awa amma baya so ma ya haihu saboda walhalin da za a samu na dan ita in mace ce ba ta son ta sha wahalar daukan ciki amai din nan ta kasa ci ta kasa sha ta zauna ta kyar ta tashi da dabara wannan ba ta bukata saboda haka kurin so take ta yi aure ta ji daɗin biyan bukata fata da fata ta mutu a haka ba tare da ta sha wata wahala ba to wannan gurguwar dabara ce dabara ce irin ta wanda ba su da wani gidan sai iya nan duniya ba sa tunanin in sun mutu akwai wani alheri da za su samu wanda suke da wannan ba za su yi haka ba shi yasa wanda duk zai aure a tsari na shari'a ake so ya saka niyya guda hudu a cikin tunaninsa niyya ta farko shine ina so ita tabbatarwa da Allah manufarsa da ya halicci mace ya halicci namiji daman wannan abin da yasa Allah halicci mace ya halicci namiji abu guda ɗaya ne a cikinsa shine ya tabbatar da irin ɗan adam ya zarce har zuwa tashin alkiyama shine ake kiransa ibqa'un nasli ko ibqa'un nau'i ko ko baqa'un nau'i tabbatar da iri na dan adam wane ya haifi wane wane ya haifi wane wane ya haifi wane a ci gaba shi yasa Allah ya sa wa dan adam sha'awa namiji yake sha'awar ya mace ya mace take sha'awar dan namiji bukatar wannan shine iri ya samu wane ya haifi wane wane ya haifi wane to wannan duk wanda ya aure yakan yi da wannan manufar cewa ya haihu manufar ubangiji ta halatta mace namiji ta tabbata shine iri ya ci gaba da zarcewa har zuwa lokacin da Allah zai sa busa kaho dalili niyya ta biyu kuma yana saka niyyar yin aure ne don ya samu haihuwa bayan ya yi wancan niyyar ta ya tabbatar da Allah manufarsa to niyya ta biyu shine ya yi aure domin ya haihu ya ci ya cika wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam burinsa wanda yake cewa wato tazawwaju tanakahu tanasalu fa inni mukasirun bikumul umama yawmal qiyamah ku yi ta aure ku yi ta hayayyafa zan yi alfahari da yawanku a a gurin sauran al'ummai gobe alkiyama to mutum yakan yi aure da niyyar Allah ya bashi haihuwa domin yawan al'umma ya karu annabi sallallahu alaihi wasallama ya alfahari da wannan yawan al'umma a filin alkiyama gurin sauran annabawa da sauran al'ummai sannan yana saka niyya ta uku shine annabi alaihi salatu wassalam yana cewa wanda duk karamin ɗansa ya mutu yana karami kafin ya kai mafarki in dai aka sami 'ya'ya uku suka mutu to wannan mutum in dai musulmi ne shi to ba zai shiga wuta ba 'ya'yan sun zama masa zukuran wa faradan sun zame masa ajiya da rigaye suna nan suna jiran su za su tare shi gobe alkiyama to sai wata mace ta ce ya rasu la idan ya'ya biyu ne fa wanda ga alama wata kila ya'ya biyunta ne suka rasu sai annabi sai ce in ya'ya biyu ne ma haka to ɗaya ne ba su tambaye shi ba duk wanda ya'ya biyu suka mutu nasa to za su zame masa fasafansa gobe alkiyama to idan ko da ɗayan ne ma ya rasu to yakan zama rigaye zai jiran mahaifinsa ya tare shi sannan zai zama masa ajiyar lada zai kare masa zunubai iri-iri shi yasa annabi alaihi salatu wasallam ce duk wanda aka karɓi ran ɗansa Allah zai tambayi mala'iku da ko karɓi ran ɗansa me ya ci ya fi kowa sani sai mala'iku su ce ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai Allah ce to ku gina masa gida ka ta fare a aljanna a sawa gidan baitul hamdi wato gidan godiya duk wanda ya shiga ko butulcinsa sai ya goda abin da zai samu a gidan sanadin rasuwar da ake samun wannan to idan mutum ya tashi yin aure tun daga farko zai saka wannan a ransa cewa ko Allah zai masa wannan baiwar sannan niyya ta hudu shine zai yi niyya akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana duk wanda ya mutu daga numfashinsa ya fita to Allah sai rufe kofofinsa na aiki gabaki ɗaya kaf ya rufe su kenan to inda Allah yake buɗa masa wa'yansu tagogi aiki yake shiga gurinsa sai annaba sai ya lissafa abu uku sai ce idan ya koya wa mutane ilimi suna aiki da wannan ilimin to za a ci gaba da kai masa lada ko kuma ya yi wata sadaka mai gudana kamar ya gina makaranta ko ya gina masallaci ko ya shimfiɗa wata shimfiɗaɗɗiyar hanya ko ya yi wata gada ko ya dasa wata bishiya ko ya sai wani littafi ya bayar ana karantawa ko ya ɗau nauyin wani ije wani bincike ya rubuta